الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله يوزع متاتي فلكم سورة طه سورة طه سورة ودتك مكية idan an ce sura mai kiya an saukar da ita kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zuwa Madina kuma tana kunshe da ayoyi ɗari da talatin da biyar babban abin da surar take magana a kai tana koyar da mutane cewa addinin Allah akwai sauki a cikinsa babu tsanantawa kuma babban abin da ake bukata ga bawa shine ya zanto yana bin umarnin Allah ya zanto yana nisantar ababen da Ubangiji ta'ala ya hana kamar yadda muka faɗa tana da aya ɗari da talatin da biyar wannan ke nuna tana cikin jerin surorin da ake kira almai'un domin ayoyin alkur'ani ko surorin alkur'ani ana kira su gida hudu kashin farko atiwal atiwal kashi na biyu almai'un almai'un kashi na uku almasani kashi na hudu almufassal surorin da ake kira atiyal su ne surorin da suka tsara kowanne tsawo suratul bakara suratul ali imran suratul nisa suratul ma'ida suratul an'am da suratul a'raf ne kenan ba da ba to wajen cikon ta bakwai malamai suka yi sabani waɗansu suka ce suratul yunus ita ce cikon ta bakwai waɗansu suka ce a'a da al'amfal da suratul tauba su ne a madadin bakwai din kasancewar suratul tauba ba ta fara da basmala ba sai suke daukan ta kamar wani bangare na suratul anfal to waɗannan ana kiran su al-sab'u tiwal wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda ya kiyaye su ya san ma'anar su to ya zama malami to kashi na biyu sune al-mi'un al-mi'un sune dukkan surar da take da adadin ayoyi ɗari zuwa sama amma ba ta kai tsawon waɗancan na baya ba ka kaman taha tana da ɗari zuwa sama amma ba ta kai tsawon waɗancan ba ana kiranta almi'un kashi na uku suna ake kira almasani waɗanda ayoyinsu ba su kai ɗari ba kila saba'in tamanin tasa'in amma ba su kai ɗari ba wannan ana kiran su almasani dama almasani shine abin da ake yawan maimaita karatunsa ma'ana kaga duk irin wannan surorin za ka iya maimaita su sau biyu ko sau uku kafin mutum ya karanta suratul bakara sau ɗaya saboda yawan maimaita karatunsa المفصل شيء تن daga suratul hujurat zuwa karshen suratul nas wannan ana kiran su al-mufassal to suratul ta tana cikin surorin da ake kira al-mi'un mai Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a farkon ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim taha ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى طه waɗannan haruffa guda biyu babu wanda ya san ma'anarsu sai Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka faɗa a farkon suratul kahf a farkon wato suratul maryam da sauran surorin da suka wuce baya wanda aka buɗe su da al-huruful muqatta'a ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وبنجي تعالى يتي بمسوكر مكة دوانا القرآن بل لتشقى دومين كوحلا وتومين سوكر دشيني دومين يزنتو راما أغريكا بمسوكر دشي دومين يزنتو سندير وحلا ركبا الشقاوة تنا توكا معنا قد أبيو كولي يزنتو تنا نفهم مهلا كولي يزنتو تنا نفهم تابوا tabbas babu yadda za a yi qur'ani ya zanto sanadiyan tabewa sai dai ya zanto sanadiyan shirya da wanda ya bi shi ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين في دليل من مثل القرآن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين mun saukar da wannan alkur'ani gare ka don ya kunshi bayanin komai da ya shafi ibada sannan kuma shiriya ce sannan rahama ce ga waɗanda suke musulmai an gane ko da haka alkur'ani bai sauka ba don ya zanto sanadiyan taɓewa sai dai don ya zanto sanadiyan rabauta ma'ana ta farko kenan ta shakawa ma'ana ta biyu a shakawa ya zanto wato ma'anarsa wahala wato ban saukar maka ba ka wahala abin nufi damuwa da kake samun kanka a ciki yayin da ka isar da qur'ani ga mutane suka ki karɓa suka ki imani da shi ka daina samun wannan damuwar ba mun saukar maka bane dan ka damu mun saukar ne dan kai wa'azi wanda Allah so shiriya sa i shiriyu wanda Allah bai so shi shiriya babu yadda zaka yi laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allah al-azab al-akbar da haka yake illa tazkiratan liman yakhsha sanadiyan saukar da shi dan ya zanto gargadi da wa'azi liman yakhsha da wanda ke jin tsoron Allah tanzilan wanda littafi halin kasancewarsa abin saukarwa mimman khalaqal arda daga wanda ya halitti kasa was samawati ya kuma halitti sammai al'ula madaukaka lokacin da duk ubangiji ya kawo sammai galibi yakan kawo su a jam'i amma kasa ba a taba kawo ta ba sai da siga ta mufrad idan an ce a samawati a ce al'ard ba a cewa al'ardin saboda lafazin al'ard mufradinsa yana da saukin fada a baka kuma yana cike da fasaha amma al'araduna jam'insa yana da nauyi a baka duk cewa larabci ne gyararre to amma nauyin fadarsa a baka shi yasa alqur'ani baya amfani da shi yasa wurin da ya dace a kawo al'araduna ma sai ubangiji ta'ala ya canja lafazin da wani abu ba shi ba wanda zai bayar da ma'anarsa Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ce salaka saba samawati da kuma ce bawa arabina su kuma saba ya ta ce wani nan ardi mislahun kasa ba kwatankwacin su kwatankwacin ne sammai yadda sama suke bakwai kasa ma haka take tanzilan min man khalaqa al-arda littafin Allah alqur'ani saukakke ne daga wanda ya halitta sammai ya halitta kasa ya halitta kasa da kuma sammai al'ula waɗanda suke madaukaka menene kuma daga cikin sifofinsa na gaba الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى الرحمن ولن سيسكت المبتدا كنا على العرش استوى سيزن توسيني خبر دي كوكو متعلق الخبري الرحمن كان على العرش استوى ko ar-rahman mustakirrun ala al-arsh istawa sai da cewa to muta'alliq al-khabar kenan kamar yadda ake sabani tsakanin malaman nahwu kufa da malaman nahwu basra wadan suna kaddara wato khabar kana ya zanto kana ne wato khabar mubtada ya zanto kana wadansu kuma suna kaddara shi wato a matsayin suna mustakir ubangiji shine ar-rahman wadan suka ce a ar-rahman dinnan khabar ne limubtada mahzuf yadda zanto shi huwa rahmanu al-astawa wanda aka ce ya saukar da alqur'ani din nan huwa rahmanu shine ubangijin rahma ala al-arsh istawa ya daidaita akan al-arsh daidaita irin wanda ta dace da to wannan ɗaya kenan daga cikin ayoyi guda bakwai din da suke nuna daidaituwan Allah akan al-arsh mun ga mun ta a darasin baya ta farko dai tana cikin suratul a'raf ta biyu tana cikin suratul yunus ta uku tana cikin suratul radi ta hudu ita ce wannan da ke cikin suratu taha ta biyar tana cikin suratul furqan ta shida tana cikin suratul sajada ta bakwai tana cikin suratul hadid dukkanin waɗannan ayoyi kowace a cikin ta tana cewa Allah ya daidaita kan al'arshi istawa alal arshi ya daidaita akan al'arshi to kalmar istiwa a larabce tana ɗaukar ma'anoni alal aƙalli guda uku kamar da ibn al-arabi ɗaya daga cikin malaman lugha ya faɗa idan ka duba cikin littafin lisanul arab na ibn manzur al-ifriti yake cewa ita kalmar istawa akwai lokacin da take yin ta'addi da kalmar ila huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i nan ba ala bane ila as-sama'i fatawahunna sab'a samawat wa huwa bi kulli shay'in alim kaga ta yi ta'addi da ila akwai lokacin da take yin ta'addi da ala kamar ar-rahman wa ala al-arsh istawa an gane ko sun mastawa ala al-arsh idza stawaytum alayhi wa taqulu subhana alladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin litastawu ala zuhuri kaga dinnan tana yin ta'addi da ala akwai lokacin da take mujarrada ba ta yin ta'addi la bi ila wa la bi ala an gane ko falamma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma an gane ku wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu an al hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa zu mirratin fastawa ba kawo ala ko ila ba istawa yayin da duk kalmar istawa ta yi ta'addi da kalmar ila aka hada ta da kalmar ila sai zanto ma'anarsa guda biyu ce ko dai ɗaukakuwa a kan abu ko kuma nufatar abu shi yasa malamin tafsiri suka yi sabani wajen summasawa ila sama'i fatawatun na sab'a samawat wadan suka fassara shi da cewa da shi da ala'in duk ɗaya ne ma'ana ya hau kan al'arshi kenan ya daidaita akan al'arshi kenan wadan suka fassara shi da alqasdu ay kasada ila sama'i fatawatun na sab'a samawat kaga maganganu guda biyu kenan amma idan ya ta'addi da alakuwa ba ya da wata ma'ana su ma'ana guda ɗaya ɗaukakuwa a kan abu shi yasa ubangiji ta ala ke cewa shi ne wanda ya halitta muku dabbobi da kuke hawa litattawu ala zuhurihi an gane ku litattawu ala zuhurihi ku daidaita akan mai gadan bayan dabbar ma'ana kuma kuna sama da ita kenan tunda kalmar ala ta zo wa tazkuru ni'mat rabbikum idza tawaytum alayhi kalmar ala ta sake mituwa وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين يعني da aka fi istawa ala kaza bi ma'ana irtafa alaihi wa ala alaihi ya daukako akan abu kin ba yadda za a yi yi zan to kasa da shi in da an ce istawa ala kaza to ya hau kansa ko yana sama da shi ko ya daidaita akan sa dole haka zaka ce idan ko ta zo babu ala babu ila sai zan to ma'anarsa shine wato kammalar mutum falamma balaga shiddahu wastawa wato ya kammala ta fuskar girman jiki ya kammala ta fuskar hankali ato na hukuman wa ima da wannan ta faru sai muka ba shi ilimi wato ko muka ba shi hukunci kun fahimta da kyau to dan saboda haka wannan shine ma'anonin kalmar istawa a cikin larabci wannan larabcin da haka kuma ta sauka a cikin alqur'ani mai girma dan saboda haka ba ta da wata ma'ana sai wannan a cikin dukkan waɗannan ayoyi guda bakwai kun gane da kyau na nemi ta wannan bayani saboda ba dan kowa ba dan isar da sako ga al'umma wannan kalma yanzu mun karanta take nan a wurin a wuri na hudu daga cikin wuraren da ta zo cikin alqur'ani a duk inda ta zo ko mukan yi bayani menene malaman sunna suka faɗa game da fassararta ba wai maimai bane ba qur'an ayat ce ta maimaitu sai mun ma muka maimaita bayani gurgurdan yadda ya kama an gane ko duk wannan na nuna ubangiji ta Allah na sama ba ka da ikon ka sai yana wani wuri daban dan in kace baya sama to ka cika da waɗannan ayoyin gaba daya ba kai da waɗannan ayoyin ba to kuma waɗannan ayoyi ban da su akwai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suke nuna haka a can baya a lokacin da muke cikin tafsirin suratul nisa da lokacin da muke cikin tafsirin suratul an'am mun karanto waɗansu hadisai har da maganganun sahabbai da maganganun waɗansu daga cikin tabi'ai irin hadisan da muka karanta baya insha Allah ba za mu maimaita ko ɗaya ba za mu kawo waɗansu ne daban don ku san ba waɗancan bane kadai hadisi na farko ko da yake wannan ya maimaitu shine hadisin Abdullah bin Amr bin al-As manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ar-rahimuna yarhamukum ar-rahman tabaraka wa ta'ala masu tausayi da jin kai to su ma ubangijin rahama zai ji tausayi su ji kansu da haka sai manzon Allah ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji tausayin wanda ke kan kasa wanda ke sama kuma sai ji tausayin ku wanda ke sama shine wa malaika jibril ko Allah Allah kenan wannan hadisi imam abu dawud da imam turmizi suka rawaito shi na biyu hadisin abu huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil-layli wa mala'ikatun bin-nahari dare da rana mala'iku suna musayar aiki zuwa wurin ku ku mutane akwai mala'ikun da za su yi da ku akwai wanda za su zo da dare yace wa yastami'una fi salati al-fajr wa salati al-asr mala'ikun suna haɗuwa da juna lokacin sallar la'asar da lokacin sallar al-fajr wato sallar safiya kenan ثم يرجع إليه الذين باتوا فيكم waɗanda suka kwana a wurinku yayin da asuba ta yi sai su hau sama zuwa ga Allah madaukakin sarki ya arju ilaihi sai su hau sama zuwa ga wa zuwa ga Allah ta'ala fa yas'aluhum sai Allah ya tambaye su wa huwa a'lamu bihim alhalin ya fi su sanin me suke ciki amma duk da haka sai tambaye su yace kai ka taraktum ibadi yaya kuka bar bayina a ina aka bar bayi a ƙasa lokacin da Allah ke wannan magana ce kuma yana ina kai ka tarakta mai ibadi a wani hali kuka bar bayi na fa yaquluna sai malaiku su ce atainahum wa hum yusalluna jiya da muka je da la'asar mun je dama suna cikin sallah wa taraknahum wa hum yusalluna yanzu da asuba da muka bolo su ko mun bolo su suna cikin sallah wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi makalar ingancin hadisi ya ce Bukhari da Muslim ba ka da wanda ya ji hadisi na uku hadisin Sa'ad ibn Mu'az ɗaya daga cikin shugaban al'ansar yana da yarjejeniya tsakanin shi da yahudawan banu quraiza tun kafin zuwan musulunci lokacin da musulunci ya zo ka ga yarjejeniya tsakanin shi da kafirai kuma ai ta tashi daga aiki sai dai yarjejeniya tsakanin shi da mummuni ɗan uwansa an gane ko to sai banu quraiza suka saba alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana son yi shi hukunci a kansu amma sai ya wa Sa'ad bin Mu'az kara a matsayin shi na cewa waɗancan abokanansa ne tun kafin zuwan musulunci yace kai za mu kirawo ka zo ka faɗi me ya kamata mu musu ga barnar da suka mana ga barnar da suka mana me za a yi musu ya kirawo Sa'ad bin Mu'az ba ya da lafiya aka dauko shi daga gida aka kai shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Sa'ad bin Mu'az ya shiru yake cewa to kaga dai shawara ta inda ni hukunci na zaka yarda da shi duk wanda yake ya balaga cikin su dan shekara sha biyar zuwa abin da ya sama ka karkace su kawai yahudu ba su da amfani a duniya duniya ba za ta zauna lafiya ba inda da yahudi a cikin ta in ya musulunta an gane ko ka karkace dukkan mazajen su matan kuma a riba ce su a mayar da su bayi dukiyar su kuma ita ma ta zama ganima manzo Allah to wannan shine shawaran da yake shi sai manzo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi laqad hakamta fihim bi hukmi al-maliki min fawqi sab'i samawat yake wallahi ka zartar musu da hukunci hukuncin da dama shi Allah ya saukar musu daga can saman saman guda saman saman bai saman saman bakwai haka Allah ya zartar daga sama Allah yana yana kina wannan hadisi Imam Musa'i ya rawaito shi hadisi na hudu hadisin Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar yake cewa ita ku da awal mazlum ku ji tsoron addu'ar wanda aka zalunce shi kar ka zalunci wani ya maka mummunan addu'a kai kiyaye addu'ar wanda aka zalunta aka sace masa wani abu ko aka masa kwace ko aka masa fashi ko aka ci zalunsa fa innaha tas'adu ila Allah addu'ar wanda aka zalunta tana tashi sama zuwa wurin Allah ka annaha shiraratun kai ka ce kurkukun wuta haka take tafiya sama dan saurinta zuwa wurin Allah ta'ala Allah kuma ya biya bukata wannan hadisi Imam al-Hakim ya rawaito shi take ce isnaduhu jayyid idan sun ce isnaduhu jayyid a ilimin musalala hadisi ya zama karfafe kenan walal qabul yutliquna jayyida والصالح السابقة والمجودة إن سن سوكر أن حديثي سوس كما جيد كوف في إسناده صالح كوف في إسناده سابق كوف في إسناده مجود بالدي أنا كرقان حديثي كلام وهذه بين الصحيح والحسن أكيد ما مسيوتي شيء أنت أنت أنت أتا هو حديث زمان صحيح هو زمان حسن كذا بيا زمان تمجيد كلام وده ما حديثان ده أنا برضو من توقف تسبايا من كايس من زمان تو مقدمة من كل سورة sauran uku kuma yau muka faɗe su ko kuma sai maganganun waɗansu malamai wanda ba san ban faɗe su ba da san mun faɗi sahabbai da tabi'ai mun faɗi maganar Aisha Allah ta kare da gare ta mun faɗi maganar Abubakar Siddiq mun faɗi maganar Zainab bint Jahash Abubakar Siddiq shine babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iz yaqulu li sahibihi Abubakar kenan ba ko wanda zai fa Abubakar fahimtar addinin da Annabi ya zo da shi a wannan zamani Aisha ko matar ta ce Zainab bint Jahash ko matar ta ce dukkan su sun gidansu Qur'ani ne na sauka manzo Allah ke cewa ba wata mace da muke tare da ita cikin mayafi mala'ika jibril ya zo mun sai Aisha ina tare da cikin mayafi a zaman da wahayi sai Aisha kin to ita mata ce Allah na sama Zainab binti Jahsh ta ce shi ma ita mata ce yana sama to yanzu kuma sai magana malamai daga cikin shugabannin mazhabobi su ma bari ka zamu kawo mu kawo wadansu sauran sai nan gaba na farko al-Imam Abu Hanifa saboda tarihanci ya girme su shine na farko sannan Imam Malik sannan imamu shafi'i sannan imamu abu abdullahi ahmad bin hanbal imamu ahlus sunna wal jamaa imamu abu hanifa dalibin sa da ake kira al-hakim ibn abdullahi al-balqi yace ta'altu abu hanifa na tambayi abu hanifa amman yaqulu la a'rifu rabbi fi samai aw fil ardi na tambaye shi me hukuncin mutumin da zai ce ni ban san inda Allah yake ba ko a san shi ko a kasa ni ban sani ba me hukuncin ta فقال أبو حنيفة قد كفر يتي يا كفرت aka ce saboda me yake li'anna Allah ya qulu ar-rahmanu 'ala al-arshi sawa dan Allah ya ce ar-rahmanu 'ala al-arshi sawa yake wa arshihi fawqa samawatihi al-arshin shi kuma yana sammai to dole ya daina sama amma sai bai sani bai ce ya kafita Abu Hanifa fa kuntu al-hakam bin Abdullah al-Balaki yace sai sai tambayar sa innahu yaqulu aqulu 'ala al-arshi sawa walakin qala la yadri al-arshu fi as-sama'i aw fi al-ardi yace wai shi ya yarda Allah na kan al'arshi wai amma al'arshin ne shi bai san inda yake ba ko a sun yake ko a kasa shi bai sani ba ka ji wani ke fadi kana sai Abu Hanifa yace idza ankara annahu fi as-sama'i faqad kafara in yi inkarin cewa al'arshi na sama to ya kafirta wannan magana ta duba cikin littafin al-fiqh al-akbar al-fiqh al-akbar na Imam Abu Hanifa na biyu al-Imam Malik ibn Anas imamu darul hijra kun san yana da maganganu da yawa to ba wanda ta haram ma za mu kawo dan wannan ta sahara gidan kowa da akwai ba ita za mu kawo ba الإمام مالك بن أنس قال يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء يقول الله في السماء أما علمه سينا كوئنا باب ونوري إن باب علم الله kun gane ko wannan magana Abu Dawud ya rawaito ta cikin littafin Masail Lash da Abdul Qadir bin Imam Ahmad bin Hanbal cikin littafin As-Sunna da Imam Al-Azuri cikin littafin As-Shari'a da al'imam lalakai cikin littafin sharhu itikadi usuli ahli sunnati wal jama'a da sauran na uku sufyan sauri sufyan ibn sa'id as-sauri qala ibn mubarak abdullah ibn mubarak ya faɗa ai kun san abdullah ibn mubarak ko yace sa'altu sufyan an qawlihi azza wa jalla wa huwa ma'akum aina ma kuntum na tambaye sufyan sauri nace menene ma'anar fadin Allah ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum yana tare da ku a duk inda kuke me ma'anarsa kala sai ce ma'anarsa ilmuhu ilmin sa ne yake ko ina amma ba zatin sa ba kun gane ko ka ke nan ma ya kunu min zawat lasin illa huwa rabi'uhum wa la tahdu illa huwa sadisuhum ya zama kenan me bi ilmihi wa sam'ihi wa basari shine ake nufi dan ga shaka su kana sauri ya fada ka duba wannan magana cikin littafin as-sunna na Imam Abdullah ibn Imam Ahmad bin Hanbal da cikin littafin Lalakai na uku al-Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris al-Shafi'i ɗaya daga cikin manyan ɗaliban Imam Malik ibn Anas al-Imam Shafi'i yace al-qawl fi sunnati allati ana alaiha in kana so ka tambaye ni tafarkin da nake kai na sunna wa ra'aytu alaiha allazina ra'aytuhum kuma tafarkin da na samu jigajigan malamai a kai misali Sufyan kamar Sufyan wa Malik kamar su Imam Malik wa gairu ma da waninsu wani tafarki ne al-iqrar bi shahadati an la ilaha illa Allah shaidawa babu abin bauta a bisa ga tuntunta sai Allah wa anna muhammadar rasulullah shaidawa cewa annabi muhammad manzon Allah ne wa anna allaha ala arshihi fi samai kuma Allah yana kan al'arshin sa a saman sa yasru min khalqihi kayfa sha'a yana kusantar bayi ta inda ya ga dama idan aka ce cewa yake kusantar bayi da yake wa nanu aqrabu ilayhi min hamdul wari kanti ba musan yadda yake kusantar su ba zatin sa yana kan al'arshi amma yaya kusanta ta take da bayi da mu san kaifiyar ba dan dukkan sufofin Allah ba mu san kaifiya ba ulaika abai fajini bi mislihim idza jama'atna ya jarir al majami' to wadannan su ne magabatan mu kai kuma kawo mana magabatan ka magabatan mu annabi sallallahu alaihi wasallam matan gidansa sahabbansa tabi'ai tabi'u tabi'ina imamu abu hanifa إمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة يأبى الجواب فما يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان عز الوقار وإذ سلطان التقى وهو المطاع وليس ذا سلطان حتى سكتي يأبى الجواب ذا أي تنبأ فيه شروع idan ya shiru yana halarto nassoshi na Qur'ani ko hadisi dan ba a magana da ra'ayi amma yuraja'u idan ya shiru saboda kwarjininsa ba a tsara yin tambayar kuma sai kowa ya shiru ai zakan saboda kwarjininsa wasa'iluna nawaqif al-azqani masu tambaya kuma kowa ya san da kai a ji me zai ce an gane ko izzul waqari yana da buwaya irin ta mutuwa ba ta girman kai ba wa izzu sultani tuka buwaya irin ta takawa fa huwa al-muta'i shi ake bi a madina wani ta za su tani amma ba shi ne sarkin madina ba to waɗannan su ne shugabannin mu da su gabata da su muke koyi su muke fata Allah ta ce mu akan tafarkin su yanzu abu ne sai da karanta mana shi ne daga cikin littafin al-Imam al-Qurtubi littafin al-Jami'u li ahkam al-Qur'an ne Abu Abdullah al-Qurtubi yana ɗaya daga cikin manyan malami na mazhabar Malikiya littafin tafsiri ne ya zo cikin suratul nisa'i wajen fadin Allah ta'ala yastakuna minan nas ولا يستكفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا yake su munafikai suna jin kunyar mutane amma ba sa jin kunyar Allah ko suna tsoron mutane amma ba sa tsoron Allah wa huwa ma'ahum alhali shi Allah yana tare da su sai Imam al-Qurtubi ce ai bil ilmi war ru'yati was sam'i hadha qawlu ahli sunnah yake yana tare da su bil ilmi da ilminsa wal ru'yati da ganinsa was sam'i da jinsa hadha qawlu ahli sunna yace wannan shine maganar mabiya sunna sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa qalatil jahmiyatu ga abin da jahmiya suka faɗa mabiya jahan an gane ko wal qadariyatu ga abin da qadariya suka faɗa wanda suke cewa Allah bai da kudura suka ce da abin da ke faruwa a duniya ba Allah tsaro ke faru ba haka kawai ko incident ne da ce ciki kus aka kawai sai abin ya faru qadariya wal mu'tazilatu da mu'tazilawa wanda suke cewa Allah bai da sifofi bai da suna suka ce sunayen Allah suna ne hoton suna da ba ya kunshe da sifa idan an ce ar-rahman ba za ka ce mai rahama ba sai dai ka ce ar-rahman eh ar-rahman kawai ba da ma'ana ko Allah ba da rahama ba da jin kai ba ya magana ba ya ji ba haka suka ce to ga abin da suka ce suka ce huwa bi kulli makani shi Allah na ku'ila tamassukan bi hadhihi al-aya yace hujjar shi ne wannan aya wa ma kana mithlu hada wadda take kwatankwatinta kamar huwa ma'akum aina ma kuntum kamar ma yakunu min najwa thalathatun illa huwa rabi'uhum wa la khamsatun illa huwa sadisuhum wa qalu suka ce lamma qala huwa ma'ahum tunda Allah ce huwa ma'ahum sabata annahu bi kulli makanin wannan na nuna Allah yana ko ina kenan haka suka ce lannahu qad asbata kaunahu ma'ahum yace dan yace yana tare da su su ko mutane suna ko ina yanzu dan suna kasuwa wadansu suna nan wadansu suna gidan su nema wadansu suna masallaci wadansu suna gidan giya wadansu suna tuki to dukkan wani yana kan haka suka ce suka ce wa bi kulli makanin sai ce ta'ala Allahu an qawlihim Allah ya girma da barin maganar su fa inna hadhihi sifatul ajsami abin nan da suka faɗa siffa ce ta gangan jiki irin na dan adam wallahu ta'ala muta'alin an zalika Allah ko ya girma ya dauka da barin haka ala tara munazarata bishrin fi qawlillahi azza wa jalla shin baka ga tattaunawar da aka yi da wani dan bid'a mai suna bishrin marisi dangane da faɗin Allah ta'ala ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum حين قال يا عندي شيء بشر إيه يقول أنا وانا آية هو بذاته في كل مكان وأن هنا كو إن هذا ذات انتهى قال خفيه سأبوي كم سومة أبوي كم جاية في كيدتي هو في كلام سوتك ينزل كان هنا كم لك أن لك ساعة تنكا لنكا في كل مكان وفي هشوك ينزل سكين يجيب كنا سريع وفي جوف هنالك ينزل سكين سكين لكنك تعالى الله أما يقولون kada kenan da mu ne tare da wannan maganar Imam Qurtubi Abu Abdullah Al-Qurtubi littafin Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an أبو عبد الله القرطبي الأنصاري دم مالكية shi kenan mun yi shiru daga yanzu ba za mu sake cewa komai ba kuma sai in alfi arrahmanu allah alfi sawa arrahmanu allah alfi sawa ubangiji ta'ala ya daidaita kan al'arfi daidaita da ta dace lahu ma fi samawati wa ma fil ardi ubangiji ta'ala shi ke mallakar abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasa gaba daya wa ma bainahuma da abin da ke tsakaninsu wa ma tahta sara da abin da ke karkashin kasa duk mallakar Allah ne wadan suka ce as-sara as-sama'u as-sabi'a idan an ce as-sara ana nufin kasan bakwai to abin da ke karkashin kasan bakwai ma mallakar Allah ne yana ko wani ba wurin to sai Allah kin wa in tajammaru bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وإن تظهر بالقول إن هركز ترت وتمدنا أظاهري كبينت وتمدنا تاتا فإنه يعلم السر تللي أبنجدي تعالى ينا سمن أبن ديشي قوي وأخطى ينا سمن أبن ديشي سر ما قويوه شين سكتي متى كم مدنا قداء أكله imma magana ta bayyane kamar yadda muke magana kuna ji na imma magana ta sirrance wanda zan yi gargadon yadda zan ji yadda kaina wani ba zai ji ba imma magana zuci wanda a zuciya ke kisa ta harshe baya shirkata suka ce in ka ji harbin kauli in ka bayyana ka ga ta bayyana kenan fa innahu ya'lamu sirra to ubangiji ya san abin da ma baka bayyana wannan kana wanda ka bayyana wa asbaka ya san abin da zuciya ta koyi ba ma abin da harshe ya furta ba shine suka ce ya'lamu al-jahra wa ya'lamu sirra wa sirra sirri ya san bayyane ya san sirri ya san sirrin sirri sirrin sirri kuma shine maganar zuci an gane ko Allahu la ilaha illa huwa lalle Allah shine wanda babu abin bauta bisa ga tantanta sai shi lahul asmaul husna yana da sunaye mafiya kyau ba za ka ce sunaye kyawawa ba domin al husna ala wazni fa'ula wanda siga ce ta tafdil wato sunaye mafiya kyau daga cikin sunayensa akwai ar-rahmanu akwai ar-rahimu akwai al-maliku al-quddus as-salamu al-mu'minu العزيز الجبار الخالق الخلاق الحليم العفو الغفور المتعال المتكبر البارئ المسوي duk wannan sunayen sa ne duk wanda ya karo wani sai akwai alwujudu zan ke na aya ba wanda za ka karo suna ka sawa Allah wato ku gane mas'alan tauhidi babu ijtihadi a ciki mas'alan tauhidul asma'i wa sifat baya halatta ka jingina ma Allah suna ko ka jingina masa sifa sai abin da ya tabbata a qur'anance a hadisance ijtihadi ba zai kai ka zuwa ga jero wani suna ka ce ina ganin saboda sani na da ilimin sarfu da ilimin balaga da ilimin nahwu wannan kalmar ta dace da yau ta zama sunan Allah dole sai in kana da ayar da kan kalkalewa dole sai in kana da hadisin da kama kalkalewa kuma hadisin ya zanto bayyana wa yayi karara ayar ya zanto bayani kai karara ba kalatowa kai ba akwai bambanci tsakanin abin da yaro nassan fi kitabillah aw fi sunnati rasulillah da abin da ka fahimce shi istinbatan dai istinbati tattalifu wujahatun nazar fihi ka iya kalato wani abu ya kalato kiciyarsa ka ga yanzu da nawa da naka ba wanda zai zama daidai in sun zama kishiyoyin juna sai wanda aya ko hadisi ta goyi baya ba ka da hujjar da zaka ce naka ya fi nawa ba da hujjar da zan ce nawa ya fi naka in ba haka ba to mu kafa hujja to shine dalili duk abin da ya shafi al-aswa'i wa sifat dole madogara shine kitabullahi wa sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كفوا إني آنست نارا لعلي آتيكم إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نحليك إنك بالواد المقدس طوى Allah ce wa hal ataka hadithu Musa kin labarin annabi Musa alaihi salam ya zo maka ko bai zo maka ba an kawo alamar tambaya dan jan hankalin mai sauraro ko dan jan hankalin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kan ya bayar da sauraronsa da kulawarsa kan abin da za a faɗa dan ya kiyaye ubangiji ta'ala yake izra anara ai labarin annabi Musa din wato daidai lokacin da annabi Musa ya hango wuta daga nesa fa qala li ahlihi sai yace da ahlinsa wato matarsa kenan yace da ita umku su zauna anan inni anasu nar da wuta can na halalo daga nesa la'alli atikum minha biqabatin mai wa in zo miki da garwashin wuta mai wa in zo miki da wani kalgate na wuta aw ajidu ala nar guda ko kuma a wajen in samu wanda zai shirye da ni zuwa ga hanyar da zamu bi annabi Musa alaihi salam bayan dawowarsa daga Madiyana shekaru goma da ya a can ya taho da matarsa akan hanyarsa ta komawa Misra ne wannan abu ya faru ya sami kansa cikin duhun dare ga sanyi da lokacin ana sanyin hunturu ga shi kuma ya fata hanya ga shi kuma da daddare ne ana cikin haka sai ya hango wuta daga nesa to shi suratul ankabu wato suratul qasas ke bayar da labari an gane ko falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi nara yayin da annabi Musa ya gama ajalin da ya kasance zai yi a wannan zama na Madina shekaru goma da yayi wa sara bi alihi ya taho shi da iyalinsa kan hanyar ta zuwa Misra anata min janibi turi nar sai ya hararo wuta daga nesa قال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون bari in je wurin wutar sai ke zauna anan mai yiwa in samu labarin aina hanya take mai yiwa kuma in tawo miki da garwashin mutane dan dumama ki dan dumama jikin ki da shi an fahimta ko wato akan hanya take na tadawa shine anan yake la'alli atikum minha bi qabatin aw ajidu ala an-nar kuda aw yuri la'alli atikum minha bi shahadi qabatin la'allakum tasawu bi shahadi qabat wato bi shahadi qabat shahad dai shine ainihin bakin wuta wanda yake kai itace falamma ataha ya inda annabi Musa alaihi salam yazo wajen da wutan nan take nudiya sai ga an kira shi aka ce da ya Musa ya kai Musa wato falamma ja'a nudiya an burika man fi an-nari wa man hawlaha yayin da yazo wajen sai ya kira aka ce da shi ya ta rusa albarka ta tabbata ga wanda yake wannan wurin wato kai din da ka zo wannan wuri albarka ta tabbata gare ka wa subhanallahi rabbil alamin wato ainihin sarki ya tabbatar ma Allah ubangiji su a wata ayar falamma ataha nuriya min shafi'il wadil aymani yayin da zo dab da inda wuta take sai ji an kira shi daga gefen wadi idan an ce wadi shine dukkan filin da ke tsakanin dutse da dutse to daga gefen wadi kusa da inda wata itaciya take sai ji an kiransa an ce inni ana Allah rabbul alamin an gane ko Allah ya kiraye shi ba tare da ya ganka da ido ba ya dai ji sauti tabbat ubangiji ta Allah ya kiraye shi shine falamma ataha nudiya ya Musa yayin da zo wajen sa aka kiran shi aka ce ya kai Musa inni ana rabbuka ni ne ubangijinka fasla ana alaika da haka kire ta kalman ka dake kafarka waɗansu malamai suka ce an ce cire takalma saboda wurin mai albarka ne dan Allah ya ce innaka bil wadi al muqaddas tuwa wannan kamar ita ce jumla ta aliliya dalilin da yasa aka ce ka cire takalman ka dan kai kana wani wadi al muqaddas sarkakakken wuri tuwa wadin da ake kiransa da suna wadi tuwa an gane ko to shi ne suka ce wai dan saboda takalman da ke kafasa na tatar jaki ne kuma jakin mamun shi wadanda suka ce a takalman da ke kafasa akwai na jisa haka gana maganganun malamai suka yi ubangiji duk ya ce shi ke takalman sa a daidai lokacin da ya zo wannan wuri an gane ko sai kuma Allah ce wa nakhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى wa nakhtartuka ubangiji yace lalle ni na zabe ka fattami ilma yuha dan haka ka saurari abin da za a yi maka wahayi na zabe ka kaman to annabi mursali shine in nistafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma atituka wa kun min sabirin kamar da yake cikin wata aya da ni ikhtiyar shine al ittifa zabe da haka sun yace inna kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya zabe ne shi annabi Musa alaihi salam wa nakhtartuka lalle ni na zabe ka fattami ilma yuha saurari abin da za a yi maka wahayi إنني أنا الله للي تبت ميني الله لا إله إلا أنا فاعبدني ده أنا أبين بتاع بك بكم كنت تسمي أتى الله كده ده تبوه بسامي وأقيم الصلاة كما كرمت سيد صلى لذكري دومن كما وادني تكون suka ce ita da ibadar da kike tunatar da mutum dawa sama da sallah saboda mutum na yin ta cikin wani adadi a yini kuma a cikin sallah akwai ibada mai girma shine sujuda za ka dauki goshin ka ka dan tsara shi ka turmi shi akan kasa dan jinka da duwayar wanda ya halice ka to saboda haka tuna Allah ke sa mutum ya sallah kenan duk mutumin da kaga ya bar sallah to ba da wata hanya na rubuta ubangiji kenan da ake cewa tuni salata li zikri wato ka tuna ka tsayar da sallah domin tunani ko kuma mu ce ita sallah ta sauki zikiri mafi girman zikiri shine karatun alqur'ani musamman mu a cikin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gashi kuma ta sauki tasbih gashi kuma ta sauki addu'a dukkan wadannan ana kiransu zikiri bil ma'amal am wato daga mamiyar ma'ana waɗansu malamai suka ce a'a wa kini salatul zikiri ka tsayar da sallah lokacin da ka tuna da ita ma'ana idan ka manta ba kai sallah ba ba a kira da ta matsayin mai laifi amma da zaran ka tuna as yanzu ko ai ban yi sallan azhar ka ga shi da an riga an yi la'asar ko to sai ka tashi sai kai sallan azhar din nan a yanzu in za ka yi ba za ka yi niyan qada'i ba za ka yi niyan ada'i ne dan dangane da kai yanzu ne lokacin ta yi dan sai yanzu ka sani dangane da sauran mutane kafin lokacin ta yayi amma da zanta da zanci su lokacin bai ba da haka lokacin da mutum ya farka daga barci misali bai sallan asuba shi ba sai karfe tara ya farka daga barci yana farkawa a firgici ya rana ta fito hankalin sa ya tashi dan saboda me bai sallan asuba ba a wannan lokaci zai yi alwala ya yi raka'a tamil fajiri ya yi sallan asuba niyyar da zai a cikin zuciya niyyar ada'i zai ba niyyar kada'i ba kwarai da gaske dan manzo Allah ya ce man nama an salatin aw nasiha fali salliha wa zalika waqtuha wannan shi ne lokacin ka tafi lokacin da mutum kai kadai lokacin ka bin musu da maka dangane da kai kenan amma sauran mutane sun lokacin ka yi shi a wajen su amma kai mai barci da wannan tasu aka baka hukunci ke fantacce naka na kai kadai saboda rahamar ubangiji da tausayar ubangiji kar ka hasara kun zama da ko to shi yasa malaman fitin waɗansu suke bayar da labis labis shi ne a yi zaurantar magana a ce wani lokacin sallah guda nawa ne kaji duk mai karanta fitin sai shi a yi lokacin sallah guda biyu ne akwai muktari akwai daruri ce in akwai muktari akwai daruri sannan kuma akwai waqtun na'imi wa man wan nasi lokacin laruri da na muktari da kuma ke bantaccen lokacin da ya shafi ya barci lokacin da ya farka da mai manta lokacin da ya tuna sun kira cewa su mu salatu mu zikiri ka tsayar da sallah domin tunawa da ni ma'ana da zaran ka tuna sallah lokacin da duk ka tuna sai ka yi ta idan yanzu ka tuna azhar kun je sai ka yi ta to malamai sun faɗa ne za ka yi ta ne ita kadai ko za ka maimaita sallolin da suke na bayan ta to waɗansu suka ce ai ita kaɗai za ta yi dan annabi ya ce duk wanda ya manta da sallah ya yi ta bai ce ba kuma ya rana sauran bai ce ba bai ce ba cewa man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza zakaraha wa zalika waqtaha bai ce wa falyusalliha wa ma ba'daha bai kada haka ba to to waɗansu kuma suka ce a in dai suna biyar ne zuwa hudu zuwa uku to za ka rama wannan din wato da kuma waɗanda suka biyo bayan ta kamar misali ka tana asubahin yanzu ka tana asubahin yau da kai ba ka ga ga an yi azhar an yi asar to za ka yi asubahin yau din wannan kai azhar kuma kai asar haka waɗansu malaman suka ce dukkan su waɗannan mas'alolin da istihadi ba rigima a ciki wanda ba su da rijiyar yana da lada biyu wanda ya kuskure yana da lada ɗaya an gane ku to sai Allah sai inna sa'ata tabbas ita tashin kiyama afiyatu mai zuwa ce ba makawa akadu uhtiha amma babu wanda ya san lokacin ta dan kasancewar ma ba wanda ya san lokacin ta akadu uhtiha kamar na koyi sama to sauran suka ce tun da ya ce ya kusa ya koyi ta kamar ya koyi ta kenan ya ubangiji ya koyi ta ba kenan mu ko mun san cewa ubangiji ya koyi ta da nasu madan sa'ayoyi yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha qul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu ba wanda kun tace inna ma ilmuha inda Allah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghayth da haka akabu ukhtiha na kusan koyi ta da haka ba ba mun san bai koyi ta ba kenan ya koyi ta sai suka ce abinda wannan ke nufi a sadu ukhtiha ala nafsi law kana yumkinu zalika ni kai na kamar in tsoyewa kai na lokacin tsayawa ta da ake zai yi kenan sauran mutane ba wanda ya kai lokacin ta la ya ta ne lisu za kullu nafsin ita ta ce kiyama din mun za ta zo lisu za kullu nafsin domin a saka Allah ko ya sare bima tas'a dangane da abin da take aikatawa a rayuwarta ta duniya fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha kar wanda ya yi imani da ranar tashin kiyama ya kautar da kai daga yin imani da ita ya mantar da kai ita wata da hawahu shi ne irin mutumin da ya san zuciyarsa fasar da idan ka haka sai ka halaka ma'ana wanda bai yi imani da ranar tashin kiyama ba kar ya ruɗe ka kai masa ta soke masa wanda ya manta da ranar tashin kiyama baya yin aiki domin ta kar ya ruɗe ka kai masa zanto ba ka yin aiki domin ta bambanci tsakanin mummuni da wanda ba mummuni ba mummuni aikin da yake ba dan duniya kadai yake ba yana yi dan duniya kuma yana yi don ya samu kyakkyawan sakamako kullum abin da yake fifitawa shine abin da yake ya shafi lahira dan Allah ce walal akhiratu khairun lakum min al-ula amma kafiri ko dan zai yi aiki baya yi dan lahira ko yana yi ne dan duniya saboda haka zai yi abu dan a rubuta tarihi ko a garin su a sa sunan a sa masa a sako ni titi a bashi a ce sunan titi kaza na wani ne shi wannan kawai ya biya shi amma aljanna ko tsira daga wata bai dambe shi ba to shine Allah ke cewa wanda bai imani ba da ran tashin kiyama kar ya kautar da kai kai ma ka zanto kana aiki irin nashi kai mumuni kai aiki irin na wanda ya imani da ranar lahira an gane ko dan idan ka bi son zuciyar wanda ya bi son zuciyarsa ta tarda sai ka halaka to sai kimi وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأغش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وما تلك بيمينك يا موسى bayan ubangiji ta ala ya fada abin da gabata baya sai kuma yace wa ma tilka bi yaminika menene a hannunka ya Musa wato ya kai annabi Musa qala sai annabi Musa alaihi salam yace hiya asaya ai sanda ta ce atawakkau alaiha wadda nake dogaro da ita lokacin da nake tafiya wa ahussu biha ala ghanami kuma da ita ne nake karkadowa tumaki na abinci daga sama wali fiha ma'arib ukhra kuma ina da wadansu bukatun ma da nake yi da ita shine malamai suka ce annabi Musa ya zake da yawa ma'ana tambaya da ake masa amma ya bada amsa wajen nawa wajen gani ko to shi ne ma'anar wato falsafa kai zahi ayyatin tasa'a to amma da wannan da malamin ke bayarwa dan da aka siffanta da siffofi guda uku bambanta juna an ce fa zahi ya hayyatun idan ce hayya makijiya mace kenan tasa'a idan ce fa zahi su'ban su'ban makiji namiji kenan idan an ce ta annaha jannun jannun shine dan karamin mutiji wanda kila bai fi yatsa ba yana motsi to ga shi ko abu ɗaya ce ta yaya ta samu waɗannan siffofi mabambanta juna sai malamai suka ce an ce da ita hayyatun saboda asalin sanda mace ce shi yasa aka bata siffar mace hayyatun ta ba'a an gane ko domin aka ta lugatul arabiyya mu'annas amma ko ibanu mubin maciji mabayyani gani idan za ka kamar wani kumurki ne kato ga jinin yana koka amma ta hatazzuka annaha jannun wato jijjiya wanda kake ne gashi babba ce amma tana jijjiya a cikin karamin maciji wanda babbar maciji ba a saba ba irin jijjiyawa da sauri an gane ko to amma ka ga babban abin da ke nuna mu'jiza da ta katuwar macijiya amma tana jiya jikinta kamar yadda karamin maciji ke jiya jikinsa to kaga wannan dole ya kara zazanar da shi farko ba a saba sanda ta zama cijiya ba na biyu in ta zama katuwa ai da kirma take tafiya to ne da jijiya jiki da gaggawa kuma kaga duk zai sa rikici da haka wallahi mu duburan nan yake eh fita a guje shine malamai suke cewa ja'izi ne kenan a ce ko da annabawa ma suna jin tsoro jin tsoro na abin da ke iya cutarwa a dabi'anci da haka ba tawakkali bane ba za ka zo ta hanya da matasa ce bawan Allah ko hanyar na akwai wani da makami ka ta mun dogara da Allah ba wani tawakkali ka ce yin juma ne kawai ga maciji kautai mana an wajen da gudu yake da gudu ai ba komai mun dogara da Allah hanyar nan ba kai kura akwai zaki ka tsaya mun dogara da Allah ba komai abinda Allah ma sha Allah kana ma lam yasha lam yakun dan ce kalmatu haqqin inda zal batil wannan kalma ce ta gaskiya amma barna kai da wannan kalmar kare da kake ne kaji da barna akai dan da annabi Allah ya gudu can kuma da ya ji tsoron mutanen sai ce inni akhafu an yaqtulun qasamtu minhu nafsan fa akhafu an yaqtulun na kashe mutane ina jin tsoron kar in je ni su kashe ni kharij kullu iblis khaifan yataraqqab gashi nan gurin ya ji maciji ya gudu ashe wato ainihin ba raganci bane da abin da ke cutar wato kauce masa ba tawakkali bane da haka kawai ka fi ka sada ka gonu wuri wannan kawai shiga taron arabu da kane an gane ko to shi ne ubangiji ta Allah sai ya zama hanyar ta sa'a kala kuzaha sai Allah shi shi annabi Musa alaihi salam dauki wannan macijiya ta ka wala ta ka karka tsorata sanu'iduha sirata al-ula za mu mayar maka da ita a kamanninka na farko ta zama sanda yadda take da ka kai mata hannu za ta zama sanda karki kayanka in da ka ta kama karfi kada ita kuma ta zama cijiya kuma za ta zama sai ce وَضِيَ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اذهب إلى فرعون إنه طغى Ubangiji ce yadda mun yi daka kuma ka sanya hannunka ila jana'ika zuwa ga to a karkarinka ko karkashin hamatarka idan ka sanya hannun a nan takar da ba a hannun zai fito falisal min zai rusuhin amma ba tare da cuta ba ba wai cuta ba ce ba wata mujiza ce daban da haka a wani wuri Allah ya ce wadda mun ilaika jana'aka min ar-rahab fa zalika zurhana min rabbika ila fir'auna wa malaikatihi an gane ko wato sanya hannunka zai fito fari tas ba cuta bane ba a'a hujja ta bi kenan da Allah ya baka dan ka tafi da kaurin Fir'auna hujja ta farko mu'jiza ta farko sanda ka je ka tafi da musijiya mu'jiza ta biyu ka sa hannunka a hadar karinka ko ka kashe wannan ta ka fito da shi yarin ta kyalli kamar an kunna fitila to kaga wannan wata aya ce daban da ta ce min gairi so in wannan ba cuta bane ba ayatan ukra a'a wata aya ce daban wata mu'jiza ce daban Allah ya fara baka linuriyaka min ayati mai kubra mun yi maka haka ne dan nuna ma wani sashi na ayoyin masu girma wato a cikin taskar mujiza wannan kaɗan ne ka gani daga cikin su jinsar da sanda ta zama cijiya ta hannu na kalli kaɗan ne daga cikin taskar gagara koyo da Allah ke baiwa annabawa shine linuriyaka min ayati mai kubra da haka in zahabi ila fir'auna ka tafi wurin fir'auna innahu kaza lalle shi fir'auna yayi kazawa yayi cikiji yayi girman kai wajen wato da yake shi shi ne ubangiji da yake ana rabbukum al'ala ya yi kazawa da yake da mutanen sa ma alimtu lakum min ilahin ghairi fa awqid li ya haman wa ala tuni fa ja'al li sarhan la'alli attalu ila ilahi musa wa inni la azunnuhu min al-kadhibi wa yake cewa mutanen sa ba ku da wani abin bauta ta sai ni kai haman in wani jini wanda zan hawo illai kai Allah da Allah musa ke kada gani wai da gaske ne ko kowa ina tsammanin masu kalwa yake da yake akwai wani Allah a sama shine Allah ya ce wastakbara huwa zunubuhu fil ardi bighairi alhaq shi da mutanen su sun yi girman kai ba tare da hujja ba ba tare da dalili ba wa zannu annahum ilayna la yarji'un shi suna tsammanin ba za a dawo da su wurin ba inda Allah to shine Allah ya ce je ka mata wazi innahu taga lalle yayi girman kai yayi tagawa sai shi ne qala rabbi shrah li قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا لوكتين دا أكتب بشي زي هو فرعون قرقعي دوازي قال في النبي موسى عليه السلام يسي رب يا أبنجدي اشرح لي صدري حسك كامل تلجينا أبين لا يسي نجي بحسك تلجي ka sa kirji na ya zanto mai yalwa mai fadi kar da kar ya zanto mai kunci wanda baya iya jurewa matsalolin rayuwa idan kana da kuntatattun kirji dukkan matsalar rayuwa da ta zo sai ta hana ka bacci amma in kana da yalwan kirji abubuwa za su zo kamar ba su faru ba to ba a iya samun shugabanci ko gudanar da jama'a kuma dole sai da wannan idan ko mai zai kasa maka rai wannan ya kalle ka wale ka ranka ya tashi wannan maka ba ranka ya tashi wannan ya zage ka rana to za ka abin ai wannan suka ce da a ce kowane kare yin haushi sai ma jefe shi da dutse ai sai zuwa sun duniya su kare kan mutan kuma ba su gina haushi ba ba ga bane ba ai kana jin haushin wani amma suke shi kamar wa bai shi ba kun gane ai saboda haka sai isra hal musadari yalwata min kirjina in zanto mai juriya da wa yasirli amri ka sauƙaƙa min dukkanin al'amurana kada waɗansu matsaloli na rayuwa su hana ni isar da manzancin nan wa halu uku da kan lisani ka warware min kullum da ke kan harshe na yasqahu qawli dan mutane su fahimci magana ta idan nayi wani irin kullum ne ke kan harshen sa Allah ne kaɗai ya sani waɗansu suka ce yana da gura-gura gura-gura su ne wato rashin fitar magana waɗansu haruffa su fita waɗansu ba su fita ba waɗansu suka ce shi ne ina da yake yi waɗansu kuma suka faɗi waɗansu maganganun daban to wajen wani tambiya ya sa ya samu wannan kulli akan harshen sa shi na ke cewa lokacin da aka kai shi reno gidan fir'auna yana yaro karami wai sun kama yin fir'auna ya jijjiga fir'auna ke kai wannan ba yaro bane ba da hankalin sa mata ta ce haba ba Allah ba ka gani yaro ne ba shi da hankali yace shi ne yadda ba ta ce to ka jarraba shi ka gani yace ni dai zan ba shi jarrabawa in dai na gane ba yaro bane ba abin da zai hana in yanka shi wai sai ɗauko garwashin wuta da kuma zinariya sai ya sa akan kasko sai aka mika wa annabi Musa yana tsaya da karami yana da rafi sai a ga wanne zai dauka wato Fir'aun na mutum idan ya dauki zinariya to yana da hankali kenan in ya dauki gaban shi wuta fa yaro ne to wai sai ya mika hannun zuwa ga inda zinariya take sai mala'ika jibril ya tanko ya hannun ya dora shi kan inda garwashin wuta ke sai ya dauki garwashin wutan nan sai sa a bakin sa to wai shine sai harkan sai ya sami illa to wannan kisar da gaskiya ce me yasa hannun sa bai sami illa ba me yasa hannun sa bai kone ba Isra'iliya su yi wannan ba wani abin da ya tabbata ba Qur'ani bane ba hadisi ne ba labarai ne kawai ake kawo wata cikin littafin tafsiri kun gane ko in ba haka wanda ba sai kai hannu ba kuma ne ka sai kai kafin a je kan harshe ba sai ya fito ne ba dan ne yana mutaka da harshe amma duk wannan ba su faru ba ko ganta ta sama ko ganta ta kasa duk sai ta samu tangarda amma duk babu daya harshe kadai وجعل لي وزيرا من اهلي ادعو كذا يكي كتان يا من وزيري اذا انت وزيري متمكي من المواظره المواظرة على رفيع المعاونة والمساعدة تيمكي كنا سيام متمكي من أهلي لك تكون ذرية جدانا هارون سيني النبا أو سيني هارون أخوان لك أخوانا وتوجه لا موسى عليه السلام كما روان صلي أشدد به أزري كالكفي جنس إنا لكي معنى دانو دانا كرفي لكي سبب إذا مبيني zan samu ƙwarin gwiwa kuma da su ni kaɗai na fita wato fagen da'awa da yaɗa musulunci wa ashriku fi amri kuma ka tarin ya shi cikin al'amari na ina yasabba sako kai mu sabbihaka kathira domin mu maka tasbihi da yawa wa nazkuraka kathira ko mu maka ambato da yawa innaka kunta bina basira dan kai dan ka kasance kana ganin to wannan al'amura guda hudu su amma Musa ya roka farko a haskaka masa kirjinsa na biyu a sauƙaƙa masa al'amarinsa na uku a wayar ilmin da ke kan harshensa na hudu a sanya masa mataimaki cikin dangin gidansa a babu nan kenan guda hudu kafin ya tafi isar da manzanci yana neman waɗannan yalwar kirji don ya zama mai hakuri sauƙin al'amari kan kar matsalolin su masa yawa na duniya wanda ya sa hana shi isar da manzancinsa warware wannan harshen sa don ya sami isar da abu daidai kaga wannan annabin Allah kenan yake neman mataimaki wanda zai taimaka masa su da'awa kan kenan wannan mamuna ba wani mutum zai ce zai da'awar musulunci shi kadai dole kana bukatun taimakon wani kana bukatun taimakon wani annabi ne da bai samu mataimaki da aiki yasa ya jiki yace lau anna li bikum quwwatan aw awi ila rukun shadid ina ma ina da wata wani karfin dandanawa in hada karfi da karfin yake ku aw awi ila rukun shadid ko in take zuwa ga wani rukuni ne karfi da lafiya yake ne yana jin takaitin baya da mutumai annabi ya ga an ranganta masa saboda yan uwansa suka ce ya ta ayu ma nasahu kathirun mimma taqulu wa inna lanaraka fina da'ifa ba ka fahimta abin da kake faɗa kuma kai da kowa bane za cikin mu in za a kasanta da mu walau la rahatuka la rabbal ba dan mutanen ka ba da mun jefe ka kowa ya huta kaga ana da maka da mutanen ka to da haka dole mu da'awa yana bukatan waɗanda za su taimaka masa wajen isar da da'awa daidai an gane ku to wannan ya roƙi wato ayyukan annabi harun ya zama maka mataimaki imma dan ya isa ya isar da sako a wani ran kuma yace dan saboda ya kishi fasahan karshe a ya kishi fasaha ma'arifi wa akhi harun huwa asfa'u min lisanan fa arsalna ma iya da an yusaddiquni inni akhafu an yakzibun to abin nan da ya roƙa me ya faru Allah ya ba shi duka ko kuma bai ba shi ba
قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني Allah ce kad uti ta su'ulaka qala kad uti ta su'ulaka ya Musa tabbas an baka abin da ka roƙa ya kai annabi Musa amma da hari sun da gari ya zama annabi manzo ya zo ya raka ka ku tafi abin da kan imamu nan wale ran harshen ka an walwale maka je ka shikenan to tunda an walwale maka yanzu kenan zai saura ba zai saura ba to amma ya ya fir'aun ne ke cewa an ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu bi yanzu ni da wannan wanda yake makaskancin ma ya fi daraja makaskanci wanda in ma yana magana ba ya iya fitar ba a jin bayani wala ya kaji bi ba ya iya bayyana da bayani a ji kaga ko Qur'ani ya faɗi wannan bayan Annabi Musa ya ji ya ce masa shi manzo ne ga shi ko Annabi Musa bai tafi ba sai da yake Allah ya warware masa kullum da ke kan harshen sa Allah kuma sai da shi kada uti ta su'ula ka ya Musa to yaya wannan abu ya faru kun bai ta kullum domin yau da wannan kulli shine malamai ke cewa ai abin da Annabi Musa ya nema a warware kulli daya wato kullum da ke kan harshen suna da yawa amma ni ba aure ne daya dan yaso ne wahlul uqdatan kaga uqda wahida kenan min lisani kulli daya cikin kullum da ke damu da aure na walwale sauran ajiya da shata ya samu lada da sauran kenan idan aka walwale gargadan wanda zai isar da manzanci sauran kuma tun da larura sai karawa idan Allah ya tsara maka larura ta rayuwa sai ka hakura kan neman lada sai ka samu lada a wajen Allah shi ne ibn kafir ke cewa an walwale kulli ɗaya ne da wani na walwale duka da Allah ya walwale duka kun da wani sai dan shirin ne sai wannan ayar suna ta aika suka da wannan gashi Allah ya ce an an ta maka addu'a gashi kuma sun fir'auna na aibata shi da cewa akwai kulli ayoyi kun gane ai wala kad manna alayka marratan ukhra hakika mun yi maka wata ni'imar da banki ga Allah ta'ala iz awhayna ila ummika ma yuha haka ne إذا أوحى الله عند مكة وهي وهي إلهام إلى أمك جاء جماعة شركة ما يوها مكة مكة وهي يدنجل أبن ذلك يوم وهي مكة سيدة أمك فيه في التابوت yayin da ta haife shi a daidai lokacin fir'auna ya kasance yana yanka ƴaƴa jarirai waɗanda suke maza na banin isra'ilawa in kuma ta ne kyale su yuzabbu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin sai ku tafas tabayyana to lokacin da za a zo shi take jin kar fir'auna ya turo da mutane a zo a ga ta haife ɗan namiji a zo a yanka shi sai da ta same ta sai Allah ya mata wahayi wahayi na ilhama ba yana da aka ce zai faɗa mata ba an kimsa mata abin a zuci وعند الله ما تيجي أمكن فيه في التاريخ كيفية وان نستمع أسكن أكواتو تقذفيه في اليم كما تجيز أكواتو أسكن تيكو كو أسكن روا شيني كو جميل واتلك كفر مصر فليلقه اليم بالساهل in sun je sai sun kare sauran aikin ko ba naki bane za a tsora wa kogi shi kuma aikin sa kalli sai yalla bi sahibi kai kogi kai kuma je ka je ka wannan akwatin a gabar teku ka tsaya wannan akwatin ka je ka kai shi gaba ka je ka da shi gefe guda wato ma'ana in sun haka kogin zai ɗauke ma akwati kai shiga ba dan ba zai tsara ba ya kuzu wa aduwul li wa aduwul la wanda zai tsinci wannan akwati shine abokin adawa ta inji Allah ta san fir'auna ya shiga uku Allah da kansa sai abokin adawa ta ne ya kuzu wa aduwul li abokin adawa ta zai ɗauke shi wa aduwul la wa aduwul la kuma abokin adawa ta annabi Musa ne yace kaga wannan mutum da Allah ya maka haka aka tsinci sai ka cikin akwati kaga wannan ni'imar har ka samu tsira wanda ya kowa da ka duniya shi ne zai ne ka kuma ki girma a gidansa wannan ai ba karamin ni'ima bace ba wa alkhairu alayka mahabbatan minni kuma na jefa maka soyayya daga gare ni shi ne dukkan musulmai za su kaunace ka tun daga lokacin ka har zuwa tashin kiyama ba mumini da baya san annabi Musa tun da cikin ulul azmi na rasul ga kiristocin sa nan cikin alqur'ani duk lokacin da ka karanta sai ka ji tausayin sa sai ka yi masa addu'a saboda irin kokarin da ya wajen yada musulunci shine wato ainihin ya awa alkasa alkan haddatan mini wani tusma ala aini na yi maka haka ne domin a tarbiyyance ka akan kulawata in ji Allah a tarbiyyance ka karkashin kulawata shine tusma wato a sana'anta ka a yi ka a yi ka da sun ka a sana'anta ka karkashin kulawata an gane ko to wannan kisa ba za mu yi kare ta ba a yau ina jin mu tsaya anan ma za ta kudaɗi dan gobe ku ji me sauran abin da ya faru abin da muka faɗa dai Allah subhanahu wa lada wanda muka yi kuskure ko tun taban harshe Allah ya yaje mana iyaye mu malamin mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah shi kansa da gafara a mu kuma in mu tazo Allah samu cika da imani Allah samu cikin waɗanda za a yi musu rahama a cikin wannan wata na Ramadan da alfarma sallar mu da azumin mu